الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس uku ga watan Dulka'ada watan goma sha ɗaya na wannan shekara ta 1438 a lissafin hijira wadda kuma ya zo daidai da 27 ga watan 7 miladiya 2017 kamar yadda muka saba majalisinmu na masallacin alburhan daidai wannan lokaci a irin wannan rana muna karatun littafin ahalari ne littafi wallafar al'imam abdurrahman al-akhdari al-maliki rahimahullahu ta'ala sahibu tasanif muna karatu a cikin wannan littafi a fasalin sujudar rafkanwa mun tsaya a karatunmu na wancan sati daga ina wa man an sata limu ta hadithin kalilan falashe alaihi mun yi wannan na wadda situn alaisa ahadun yudhakiruna aina waqafna mun yi walashi alaihi fi tabassum amma kama min rak'atayn yawa jayyid قال رحمه الله تعالى ومن قام من ركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه وإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام عامدا أو ساهيا صحت صلاته وسجد بعد السلام ما لا يشغى مغانا أكام مسألة دا تشافي متمن دا يمن تهيا يرب كان دا غين تهيا فرقو ألوكة دا يتاشي أركاء تبيو دا سجودة تبيو مددين يزونا زمن تهيا سيميكي سيئ to akan shi malam yake magana wa man kama min raka'ataini malam yace wanda ya miƙe daga raka'a biyu qabla al-julusi kafin ya zauna zaman tahiya fa in tadhakkara qabla an yufariqa al-arda bi yadayhi idan ya tuna kafin ya rabu da ƙasa bi yadayhi wa rukbatayhi da hannayensa da gwiwoyinsa kafin hannayensa da gwiwoyinsa su rabu da ƙasa sai ya tuna raja'a ila al-julusi to ya dawo zuwa zama ba zuwa sujada ba tunda ya riga ya yi ta wala sujuda alaihi in haka ne ta faru da shi to ba sujada komai a kansa tunda ai ya tuna abin da ya kusa ya bari din kuma ya, ya riske shi akan gaba matukar hannayensa da gwiwoyinsa suna ƙasa bai rabu da ƙasa ba alamu dai ga duk wanda yake ganinsa alamun yunkurin tashi sun bayyana gare shi to amma kuma sai ya tuna kafin ya rabu da ƙasa din sai ya koma sai ya zauna sai ya tahiyarsa to ba komai bai ƙara komai ba ɗan wannan ƙari na yunƙurin tashin da bai tashin ba bai kai ƙarin da zai haifar da sujuda ba wa in faraqaha idan kuma ya riga da ya rabu da ƙasa tamada to ya ci gaba kar ya dawo ya ɗaga hannayensa ya ɗaga gwiwoyinsa daga ƙasa ya nufi sama ko da bai gama miƙewa ba hannayensa da gwiwoyinsa sun rabu da ƙasa tamada ya zarce ya tafi kawai walam yarje ba zai dawo ba wa sajada qabla salami sai ya sujuda qabli saboda ya bar tahiya da zaman tahiya bai yi su ba ba zai ce bari a raka'a ta uku ya zo ya rama ba saboda wasu wasu sukan yi haka wannan kwaba ce ya ya miƙe a raka'a ta biyu bai yi zaman tahiya ba da ya zo raka'a ta uku kuma sai ya yi tsammanin cewa zai yi kara'i sai tsammanin zai rama tahiyar da bai yi ba to wannan yayi ragi yayi ƙari kenan yayi ragin tahiya a gurbinta ya ƙara tahiya a gurbin da ba nata ba haka da zaran mutum ya miƙe ya tsallake wannan tahiyar bai yi ba da ita da zamanta to sun wuce ba a rama su ba zai zo a zama ta uku na uku ya ce kuma zai rama su ba shikenan zama na uku sunansa zama na uku ai raka'a ta uku sunanta raka'a ta uku babu zama na tahiya a cikinta haka zai tafi da sallarsa kawai wa in raja'a ba'da al-mufaraqati idan kuwa ya dawo bayan rabuwa da ƙasa din wa ba'da al-qiyami bayan ya riga kuma da ya miƙe tsaye ma amidan da gangan au sahiyan ko da rafkanwa sahhat salatuhu malam yace sallarsa ta inganta wa sajada ba'da salam amma zai sujuda baɗi bayan ya miƙe sai ya dawo da ya dawo yanzu abin da da ya bari din ya dawo ya riske shi shine tahiya da zamanta ya dawo yayi da a ce bai dawo ba da kabli zai yi saboda barin su yanzu da ya dawo yayi su to yayi su ba zancen kabli sai dai kuma tunda in yayi su ya kammala kuma miƙewa zai yi to miƙewar da yayi da ta farko da yayi ta da makari a sallarsa shi yasa ya zama masa badi da haka yanzu anan zai zama na wanda ya manta tahiya baya fita daga ɗayan hali guda uku ko dai ya tuna kafin ya rabu da ƙasa idan ya tuna kafin ya rabu da ƙasa to ba zai mi ba zai ba zai rabu da ƙasa ba sai ya zauna sai ya tahiyarsa wannan babu komai a kansa tunda bai ƙara komai ba bai rage komai ba hali na biyu ko kuma ya tuna bayan ya rabu da ƙasa kuma bai dawo ba da ya tuna bayan ya rabu da ƙasa kuma bai dawo ba to wannan haka aka fi so na ba ta yi Kwamfuta ka ce da batur ce za ko kasa a wani wuri. Ya abinan bayan ya rabu da ƙasa kuma bai dawo ba, ya tuna kuma bai dawo ba, to wannan shi kuma ya bar tahiya da zaman tahiya, za haka ya yi rage a cikin sallarsa ƙa'idar mu ta karatun shi ne manna ƙasa na sajada kablar salami, wadda ya rage ya yi sujada kafin sallama don haka zai yi kabli saboda ya bar tahiya da zaman tahiya hali na uku ya tuna bayan ya riga da ya rabu da ƙasa kuma sai ya dawo ya rabu da ƙasa ya miƙe nan akwai wata latifa akwai wani abu da malam ya yi ishara zuwa gare shi da ba lallai a gano ba domin da yake cewa wa in raja ba'da al-mufaraqati sai ce wa ba'da al-qiyami idan ya tuna bayan rabuwa da ƙasa kuma bayan tsaiwa wannan ya nuna idan ya rabu da ƙasa bai tsaya ba wannan wani hali ne daban malam ya ishara zuwa gare shi amma ba mu ambace shi ba saboda zai fito shi kuma daga cikin ta'aliki ne yanzu mantukin maganar malam wato zahirin maganar malam kashi uku ce ya kasata hali na uku na ƙarshe shine wanda ya tuna bayan ya rabu da ƙasa ya miƙe ya rabu da ƙasa ya miƙe sai tuna kuma sai ya dawo ya zauna to shi ya riski abin da ya rage shine tahiya da zaman tahiya da ya dawo ya riske su to amma wannan tsayuwar da yayi da farko ta zama ƙari a sallah tunda yanzu in ya kammala tahiyar kuma ai zai miƙe din ne to yanzu abin da yayi da ya zama ƙari a sallah to latifar da nake so mu fahimta daidai wannan gabar da yace ba'dal mufaraqati wa ba'dal qiyami kun ga nan ba'da guda biyu ne ba'dal mufarakati bayan rabuwa da ƙasa hannayensa da gwiwoyinsa sun rabu da ƙasa sai ce wa ba'dal qiyami kuma bayan ya riga da ya tsaya wannan ya nuna akwai wani hali wanda yake a tsakanin haka shine ya rabu da ƙasa amma bai miƙe ba to mutumin da ya riga da ya yunkura har hannayensa sun tashi gwiwoyinsa sun tashi amma bai miƙe ba sai ya tuna to hukuncinsa hukuncin wanda bai tashi ba hukuncin sa hukuncin wanda bai tashi ba sai kawai ya dawo ya zauna sai ya tahiyarsa babu komai a kansa an fahimta ko saboda mas'alar daɗi za ta yi daɗin zai yi tasiri ne idan mutum ya yi tsayuwa saboda tsayuwa a cikin sallah rukuni ne ta haka daɗin tsayuwa daɗi ne wanda yake ya kai ya zama daɗi a cikin sallah amma daɗin yunƙuri don mutum gwiwoyinsa da hannunsa sun rabu da ƙasa wannan ba da wani hukunci ba da wani hukunci ba da wani suna daga cikin hukunce-hukuncen sallah balle ya zama daɗi amma idan mutum ya miƙe tsaye ya tsaya a cikin sallarsa to wannan abin da ya zo da shi ya zo da rukuni daga cikin rukunan sallah kun ga ƙari yayu to shi sa wanda har ya kai ga sai da ya miƙe ya tuna to shi shine zai yi ba'adi idan ya dawo wanda kuma dama bai miƙe ba amma dai hannayensa sun rabu da ƙasa gwiwonsa sun rabu da ƙasa amma bai miƙe ba hukuncinsa hukuncin wadda bai rabu da ƙasa ba hukuncinsu ɗaya babu komai a kansa sannan malam ya ci gaba da cewa amidan aw sahiyan ko da gangan yayi ko da rafkanuwa yayi sahhat salatuhu sallasa ta inganta wa sajada ba'da salami sujada ba'di nan akwai wani abu galibi malaman fiqhu sukan yi magana sukan dunkule magana su baka hukunci ya danganta da a wani irin matsayi kake ko a wani irin mataki kake na karatu sai su dunkula su baka kawai wani lokacin wata magana suna yin ta ne gini akan wani saɓani da ya auku ko a cikin mazhaba a junansu ko kuma saɓanin da ya faru a wata mazhabar don a tare ka kamar da muka ambata wancan karatu da ya shuɗe cewa me yasa daga cikin hikimar da malam ya ambaci kahkaha a cikin sallah ko dariya a cikin sallah wadda wadda wadda ya dariya a cikin sallah wadda har muka yi ishara zuwa ga mai ashmawi yace wadda ya dariya a cikin sallah alwalashi ba ta ɓaci ba amma sallar ta ɓaci har muke faɗin abin da ya sa suka faɗi haka saboda saɓani ne ake da shi mazhabar hanafiya suna ganin duk wanda ya barke da dariya a cikin sallah alwalarsa ma ta kare ba sallar kaɗai ba to saboda su tunkuɗe wannan saɓanin sai suka ambaci haka wadda kai ba lallai ne ka gano me yasa aka faɗi wannan magana ba yanzu anan ma malam ya faɗi wata magana makamanciya mai irin wannan wato mahalli ne na saɓani shi kuma sai ya dunkule maka shi da yace maka amidan aw sahiyan ko da gangan ko da rafkanwa wannan yana maka ishara zuwa ga cewa akwai sabani tsakanin malamai wannan amidan aw sahiyan din sabani ne yau akwai waɗanda suke ganin cewa idan da gangan ne hukuncin sa ya sha bamban idan da rafkanwa ne hukuncin sa ya sha bamban shi kuma sai ya hada maka dukan su guda ɗaya cikin hukunci ɗaya saboda shi a fahimtar sa wannan shine daidai kuma yanzu ba littafi ne da zai maka bayanin cewa akwai sabani ba dan haka zai dora ka akan fahimtar da yake akai ko da gangan mutum ya dawo ko da rafkanwa mutum ya dawo malam ya ce sallarsa ta inganta zai sujada ba'adi amma faɗinsa ko da gangan ko da rafkanwa ishara ce zuwa ga wani saɓani a cikin mazhabar malikiya yayin da waɗansu suke ganin cewa duk wanda ya riga da ya miƙe tsaye kuma sai ya dawo ya zauna sallar shi ta ɓaci da inda da gangan ne duk wanda ya yi da gangan sallar shi ta ɓaci wadda kuma ya yi da rafkanuwa sai da ya miƙe tsaye sai ya rafkana ya dawo saboda ya ruɗe to wannan rafkana da ya dawo ɗin a sakamakon rafkanuwa ta sa ya aikata haka tsallashi ba ta ɓaci ba sai ya riski abin da da ya tsallake ta hiya sai ya sujada ba'adi saboda ya riga ya miƙe sannan ya dawo amma wadda da gangan ya dawo ya san ya miƙe ta iya yiwa ma ya fara karatun alkur'ani ya fara karatun Fatiha ko ma ya kammala karatun Fatiha saboda malam da yace ba'dal qiyami bai iyakance mana tsayuwar nan ba zai yi wa wannan tsayuwar daga zaran mutum ya tsaya ne ya tuna zai yi yana cikin karatun Fatiha ya tuna zai yi bayan ya kammala Fatiha ya tuna ya tsinke ya dawo ya zauna da gangan wasu malamin suka ce ya bata sallarsa me yasa suka faɗi haka suka tafi akan wannan fahimta suka ce ai saboda ai tsayuwa rukuni ne ita kuma tahiya sunna ce ba a barin farilla a koma sunna bai yiwuwa a ibada ka bar farilla ka koma sunna Allah ya fi son farilla da haka ba ka ɓata farilla kuma tun da ya dawo ya zauna ɗin nan wacce farilla fa ya ɓata ta ne da gangan Allah ta'ala na cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tubtilu a'malakum kar ku ɓata ayyukanku yanzu ya kama farilla ya ɓata ta da gangan dan ya je yayi sunna to wannan ya sa waɗannan malamai suke ganin cewa sallashi ta ɓaci wannan ta'alilin ne yasa to amma tun da ta'alili ne ba wani dalili ba ne wadda yake madogara nassi to ba za a yi hukunci da shi wajen ɓata sallah ba shi yasa malam ma ya tafi akan ingancin sallah sai dai za a yi sujada ba'adi sawa'un ko da wadda yake da gangancin ne ko kuma wadda yake da rafkan ne duka za su yi sujada ba'adi Allahu a'lam ومن أنصت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه haka ne wa man nafakhahu wa man ansata mu kamar mun yin shi ma wa man nafakha fi salati sahiyan sajada ba'da salami wa in kana amidan batalat salatuhu malam yace wanda ya huri a cikin sallah nafakha fi salati wato da a ce malam ya tattara waɗannan mas'alolin a wuri ɗaya ya ware mas'alolin rafkanuwa a wuri ɗaya to da yafi da can mun yi maganar mai murmushi mai kuka sannan muka shigo maganar wadda ya manta tahiya sannan yadda muka shigo maganar kuma wadda ya furi a cikin sallah kaga da dariya kuka abinan furi tari gyaran murya ishara duk sai su zo a wuri ɗaya Allah ya masa rahama wa man nafakha fi salati wadda yayi furi a cikin sallah sahiyan da rafkanuwa sajada ba'da salami yayi sujada bayan sallama wa in kana amidan idan kuma da gangan ne batalat salatuhu sallar shi ta baci a furi ana nufin fitar da iska ta baki tare da sauti wanda yake kama da furuci mutum ya fitar da iska ta baki yana ɗauke da sauti da yake kama da furuci kamar mutum ya ce tuf tuf tufa kaga wannan idan mutum ya haka wato tamkar ya yi wani sauti ne yawa ba kawai iska da bata da sauti ba shi ake nufi da wannan furin ba furi da ake nufi furi wadda yake mai kama da furuci wadda yake ɗauke da sauti irin wannan shine annafku da malam yake nufi idan mutum ya yi da rafkanuwa malam ya ce ya yi ba'adi saboda wato nan malam ya hukunta wannan tofin ya masa hukuncin magana ne an fahimta ya masa hukuncin magana ne saboda wanda ya idan mutum ya ce tuf misali tuf tuf kaga mafi karanci ka bashi ka bashi tub eh mana tuf kaga wannan daɗi ne ya shigo da wani abu a cikin sallah ba zikiri ba ba wani abu na magana shi ne abin da malam yake yake ishara zuwa gare shi a malam ya bambanta tsakanin wanda ya yi da rafkanuwa da kuma wanda ya yi da gangan wanda ya yi da rafkanuwa shi zai yi ba'adi wanda ya yi da gangan kuma shi kuma sallaci ta ɓaci to shi mai ganganci ɗin shi ma kashi-kashi ne ai domin idan uzuri ya sa mutum ya yi mutum matsi ya sa shi ya yi hakan ɗin to wannan shi ma hukuncinsa kujerar kanwa matsi ne manzan salama an ji yayi yayi yayi furi a cikin sallah wata sallar kusufi da yayi saboda wani abu da ya shiga mar yanzu mai sallah idan misali ya ji kuda ya zo bakin sa ko ji kwaro kawai ya zo bakin sa ya burtsar da shi ya tofar da shi kaga ai ba a ce ya taune shi ya haɗe ba yana sallah ko da haka da gangan ɗin ya kasu kashi-kashi idan gangan ɗin kawai da gangan ne haka kawai a sallah don ta more yayi to wadda kuma ba ma tsammanin mai sallah dai wadda ya sa a gaba ya sa sallah a gaba yana sallah a ce kawai da gangan yayi to ba da wani uzuri ba amma wadda uzuri ne yasa yayi wani abu ne ya makale masa wadda kuma wannan abun zai hana shi nutsuwa a cikin sallah kamar da buga misali kwaro ya shiga wa mutum ka kwaro ya shiga maka zai hana ka nutsuwa a cikin sallah wanda kwaro shiga masa zai hana shi nutsuwa a cikin sallah to wannan idan yayi ba ba zai ba zai yi sallar shi ba ta ɓaci ba sai dai zai sujada din bayan sallama an ji manzo sallama sallar kusufi kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi dan Amru a cikin sujada yana uf uf haka je na uf uf a cikin sallah wannan ba za a kira shi magana ba ba za a masa hukuncin magana ba amma wanda ya yi shi matukar harufa sun bayyana zai sujuda ba'di Allahu alam al-wutasu fi salah mala yace wa man atasa fi salatihi fala yashtaghilu bil hamdi wala yaruddu wala يرد على من شمته ولا يشمت عاطسا فإن حمد فلا شيء عليه mala ya ce wa mana atasa fi salatihi wadda ya yi atishawa a cikin sallarsa fala yashtaghilu bil hamdi ko ko fala yashtaghil bil hamdi in ka ce fala yashtaghil wannan ya zama na hayu kenan kar ya shagala fala yashtagil bil hamdi kar ya shagala da alhamdulillah da ake faɗa bayan atishawa in kuma mun ce fala yashtagilu bil hamdi to wannan zai zama khabar ne kenan fala yashtagilu sai la ta zama la sai ta zama nafiya an ba nahiya ba saboda la kun san tana da ma'ana guda biyu ko annahayu ko annafi idan ta zo annahayu za ta daure idan ta zo kuma da annafi ba ta daurewa an ce fala yashtaghilu bil hamdi an yi dhamma wa fi'li mudari'i to بسم الله الرحمن الرحيم fala yashtagilu bil hamdi da aka tabbatar da dhamma wa fi'li mudari'i to za mu fassara shi da cewa baya shagala da hamdala baya shagala da cewa alhamdulillah a cikin sallah idan ya atishawa sannan hakan nan wala yaruddu alaman shammatahu kuma baya mayarwa wanda ya gaishe shi wannan ma idan mun mun dauki la a matsayin annafiya ne amma mun ɗauke ta akan annahiya sai zama fala yashtaghil bil hamdi kar ya shagala da hamdala wala ya rudda alaman shammatahu kar kuma ya mayar wa wadda ya gaishe shi duk zai ɗauka wala yushammitu atisan wala yushammitu atisan kuma mai sallah baya gaida mai atishawa ko kuma wala yushammit atisan kar ya gaida mai atishawa fa in hamida falashiya alaihi amma idan ya yi hamdala ɗin to babu komai a kansa in ya yi ɗin to ba komai a kansa saboda hamdala tana daga cikin me tana daga cikin zikiri da ake yi a cikin sallah tana daga cikin zikiri da ake a cikin sallah don haka idan mutum ya yi ɗin sallar shi bata ɓaci ba kuma ba zai zama akwai sujuda a kansa tarafkanwa ba tunda ba magana ce haka ta wajen sallah ba sannan kuma ya tabbata a lokacin manzon Allah sallama yana sallah ya ji wani yayi atishawa yayi hamdala din an yi da sallah ya ce waye suka yi shiru wane ne sai wani saurayi ya ce ya makin Allah ni ne ya ce dama ba wai ina nema don ne maka faɗa ba ne e to wannan ya nuna cewa Annabi sallama ya bar shi akan wannan abu cewa abin da yayi nan ba ba ba laifi bane to amma tunda baya daga cikin abin da aka tanada a sallah to ba a so a yi amma shi yasa ma ya tambaya ai waye din saboda ya zo da wani bakon abu a cikin sallah to amma da bai masa faɗan ba kuma ya nuna cewa kenan wanda yayi atshawa sai ya ce alhamdulillah cikin sallah to shi ba abin zargi bane an fahimta ko yawa amma mai sallah idan idan ya atshawa idan har wani ya yi to shi ba zai gaida shi ne wala ya rudda alaman shammatahu kar ya mero wadda ya gaishe shi inda a ce zai ce alhamdulillah sai kuma wani ya ce yarhamuka Allah to ba zai kuma ce yahdikum Allah wa yuslihu balakum a to wannan kuma ya zo ya dawo dai abinda annabi sallama ya yi magana a kansa wata rana a masallaci wani ya shigo din ya atishawa wani ya atishawa sai sai sai sai ya ce masa yarhamukallah sai ya ga ana ta hararsa ana ta hararsa a masallaci to ana hararsa nan sai ce me me yasa me kuke hararana me nayi du a cikin sallah bayan idan da to kuma da ya faɗi hakan din ma sai gyaran murya kuma wasu kuma suna mangaransa da hannu haka an idan da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wa naji yana magana ɗazu a cikin ku waye na ji yana magana a cikin sallah da za a cikin ku sai ce ni ne ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi sai ya ce inna hadhihi salah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas innama hiya at-takbiru wa tasbihu wa qira'atul qur'an wannan sallar babu wani abu na maganar mutane wanda yake dacewa a yi shi a cikin sallah kabbara ce da tasbihi da karatun alqur'ani shine har wannan sahabi yake cewa wallahi bai ga malami mai koyarwa irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace wallahi bai zage ni ba ce wallahi bai aibata ni ba kawai abin da ya faɗa kenan ce wannan sallar bai kamata a dinga yin magana a cikinta kabbara ce da tasbihi da karatun alqur'ani kuma a daidai wannan lokaci shi wannan bawan Allah bai san an saukar da aya Allah ya saukar da aya wa qumu lillahi qanitin daga wannan aya ta sauka aka hana magana a cikin sallah da in suna sallah suna magana sai kwarai in suna sallah suna magana har zuwa lokacin da Allah ya saukar da aya wa qumu lillahi qanitin to daga nan aka tsayu a sallah sai kowa ya tsit ya nutsu ya mai da hankalinsa a iya sallah ba a yin magana to shi kuma bai san hakan din ba da ya shigo ya dauka ana magana kamar yadda ya saba to shi yasa da ya ji wani yayi atishawa ya ce masa yarhamukallah da ana hararansa kuma ya ga hararar ta yi wa ya ce me na muku me kuke hararana kuma mai sallah idan ya atishawa to ya jure kada ya kada ya wannan alhamdulillah amma idan yayi ba komai a sallarsa ba dai ya sujada rafkanuwa ko kuma ballantana a ce sallar shi ta baci ba wa man tasa'aba fi salati saddafahu la yanfusu illa fi thawbihi wa la yanfusu illa fi thawbihi min ghairi ikhraji hurufin malam yace wa man tasa'aba fi salati wanda yayi hamma a cikin sallah at-tasa'ub shine hamma wanda ya hamma a cikin sallah saddafahu to ya rufe bakinsa iya bakin kokarinsa ya rufe bakinsa la yanfutu illa fi thawbihi kar ya kada ya huri sai a cikin tufafinsa saboda galibi hamma tana dawa da huri galibi hamma zaka ga tana dawa da huri mutum yana dawa da numfashi mai girma daga bakinsa bayan hamma to kada ya yi huri sai a cikin tufafinsa kenan idan mutum hamma ta same shi a cikin sallah ya ɗago rigarsa haka sai ya sai ya rufe da ita in zai sauke numfashin furin sai ya sauke a cikin tufafinsa wannan aslam wannan zai fi amintar da shi daga dukkan wani abu ma na furuci da zai fita a bakinsa min gairi ikhraji hurufin ba tare da ya fitar da harufa yayin ainihin wato sauke wannan hamma ba ya tabbata a cikin hadisi annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi yana cewa atshawa daga Allah take amma hamma daga shaidan take hamma daga shaidan take shi sa galibi hamma ta fi alaƙa da, da, da duk wani yanayi na kasala ko yunwa ko gajiya ko bacci daga nan shaidan sai ya sandi sai ya sandi mutum so da yawa zaka ga mutum shaidan zai zo masa a cikin sallarsa yana karatun fatiha sai ya sa shi hamma wani yana ruku'u sai yayi hamma wanda ya dago daga ruku'u sai yayi hamma waɗansu mutane shaɗan yakan riƙe su a wani muhalli a cikin sallah muddin suna wannan muhalli sai sun yi hamma wannan sharin shaɗan ne to ba a biye shi idan mutum yana karatun alkur'ani hamma ta zo masa sai ya tsaya sai ya yi hammar ya kammala sai ya ci gaba daga da ya tsaya idan yana azkar na ruku'u ko na sujuda ko tahiya hamma ta zo masa sai ya tsaya sai ya yi wannan hammar ya kammala sannan sai ya yi wannan azkar ɗin saboda shaidan yana shigowa ne tsakani don ya fawwace maka wato ya rage maka ladan wannan ambaton ya rage maka ladan wannan karatu kun ga idan fatiha ce ma mutum zai iya ma cutar da sallarsa gaba ɗaya ma saboda na taɓa sallah a bayan wani limami da ya zo hamma wani abun mamaki tun da ya yi aya ukun farko na fatiha alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين daga iyaka na abudu ko da ya fara iyaka na abudun nan da ya ɗauka a hamma ya ɗauke ta kawai sai muka je na hulalin wannan wannan numfashin da zai sauke na na hammar to yawa sai ya sauke da wannan zalimi kaga yana cikin hamma duk yayi wannan kaga wannan sallar dole a sake ta bata yi ba saboda fatiha gaba da an karanta ta a cikin ba a karanta ta ba ma kenan ba a karanta ta ba to shedan ne yake zuwa muku a irin wannan lokaci to sai mutum ya daina karatun sai ya yi hammar ya kammala sannan sai ya abin sai ya ci gaba da karatunsa annabi sallallahu yana cewa idan ta sahaba ahadukum falyaqdi mastata'a fa inna shaytana yadkhul idan ɗayan ku yayi hamma to ya ya ya ya tare ya rufe iya yadda zai iya saboda shaydan kuma yana shiga shi zai saka hammar kuma sai zo sai ya tambulin sai ya fada to shi sa galibi in kaga mutum yayi hamma ɗaya to za ka ga tana ta biyo baya, yawa saboda in ba mutum ya mai da hankali ba, to sai shaidan kuma daga wannan hammar in shaidan ya samu ya shiga to sai ya sa masa kasala sai ji gaba ɗaya jikinsa ya mutu sai ji duk wani abu kuma yanzu na alkhairi ba zai iya yi ba to shi yasa shine hikimar rufewan kar shaidan ya shiga kaga shaidan aka ce ya shiga bakin mutum yaya ai kaga mutum ya san matsala shaidan nan fa aka nuna maka wannan ka gani da ka ji kyamar ya kusa da kai ma balle ya shiga bakinka to amma shi mahalli ne wurin zamansa ne baki wurin zamansa ne hanci saboda duk dan wani wurin wurin wuri wuri mai dan wurin da aka aka fi gudu ma mai dan kyama kyama shi ya fi son rayuwa a wajen sai ya shiga baki ya likimo ya cutar da me sai ya shiga hanci ya likimo don ya saka bacci mai nauyi ka kasa tashi saboda ya je kawai ya je ya ya abin ya yayi bacci yayi bacci a cikin kaisho tsaye abu na gaba malam yace wa man shakka fi hadathin haka ne wa man shakka fi hadathin aw najasatin fatafakkara fi salatihi qalilan thumma tayakkana at-taharata fala shay'a alayhi wanda ya shakka a hadathi an san me hadathi hadathi ko karyewa alwala ko karyewar wanka wannan su ake cewa hadathi shi yasa hadathi ya zama karami da babba karami shine hadasin da ya karya alwala kaman fitsari bayan gida babba hadasin da ya karya wanka kamar mani ko jima'i ko kuma haila da sauran abubuwan da suke sa wanka to duk wanda ya shakka a hadasi ko ma wani irin hadasi ne aw najasatin ko ya shakka akan najasa nan shakkar shine mutum yana cikin sallah kawai sai ya fado masa ransa ya fado masa ransa cewa bai yi alwala ba ya yi fitsari bai yi alwala ba wannan shakka ne a hadafi ko kuma ya faɗo masa ransa a ashe lokacin da ya yi fitsarin nan ya ɗiga a wandonsa bai wanke wurin ba shi ne auna jasatin ko ya tuna najasa ko kuma tuna ashe a gida ya taka ya taka wani abu ya tambaya me aka ce masa fitsari ne yara su kai yana gaggawa bai wanke kafar shi ba ya tafi masallaci sai ya tuna a cikin sallah cewa to a nan tunawan na shakka muke magana ba tunawa ne yaƙini ba sai shakka ta faɗo masa a da ya yi fitsarin nan ya yi alwala ne ko bai alwala ba da ya taka fitsarin nan ya wanke ne kafin ya tafi ko bai wanke ba sai shakka ta faɗo masa fi salatihi a cikin sallar shakkar ta zo masa qalilan amma dan kaɗan shakkar ta zo shakkar ba ta yi tsawo ba tana zuwa masa sun mace ya kana taharata sai ya tuna sai tuna au ashe na yi alwala ma a jikin famfon burhan ko ashe ashe na ce ma wacce ta ta miko min buta ita ta zuba min ruwa ma kafata na wanke sai wani abin ya fado masa shine ta yakana taharata sai ya tuna tsarki fala shi alaihi ba komai a kansa dan wannan shakar ta zo masa na ɗan lokaci sai ta gushe ya samu yaƙini ba zai cutar da sallarsa ba sai ya ci gaba kawai da sallarsa wannan babu komai dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wadda idza shakka ahadukum fi salatihi ko idza wajada ahadukum fi salatihi shay'an fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan idan ɗayan ku ya ji ya samu shakkar wani abu a sallarsa ya dan ji wata shakka ta same shi game da fitar iska ko ya yi tusa ko bai tusa ba annabi sallama ya ce kar ya juya wato kar ya fita daga sallarsa har sai in ya ji sauti ko in ya ji wari sauti kuma iri biyu ne ko na sauti iri biyu ne da wanne da wanne sautin ƙara da sautin iskar yawwa wani lokacin iskar za ta yi za ta yi ƙara far sai a jita wani lokaci kuma za ta yi ƙara ba amma za ta yi cus kama an sace abu kaga wannan ma zai jiyo to irin wannan kima shi ma na daga cikin ji to har sai mutum ya ji haka ko kuma ya ji wari to sannan ne wannan shakkar ta tabbata saboda ka'ida ce a shakku la yazulu bil yaqin al-yaqin la yazulu afwan al-yaqin la yazulu bi shakk yaqini baya baya kaucewa da shakka tun ya riga ya sami yaqini to shakka ba za ta da shi daga abin da yake akai ba har sai idan yaqini ya zo mutum yana tabbacin yayi alwala kawai tunaninsa shine ta karye ko bata karye ba abin da ya dame shi da wannan tunanin har sai idan yaqini ya zo masa cewa ta karye saboda ai yana da yaqinin yayi alwala haka shakka ba ta kawar da yaqini da ma yaribuka ila ma la yaribuka ka bar abin da yake sa ka kokonto ka koma abin da baya sa ka kokonto haka abin da kasancewa kayi shi to shine abin da baka kokontansa abin da kake kokontan kayi ko baka yi ba shi kake kokonto da haka sai ka koma wa abin da ka san kayi ka bar abin da kake kokwantan kai ko baka yi ba ka bar shi mu je wa man iltafata fi salati sahiyan fala shay'a alayhi wa in ta'ammada fa huwa makruhun wa in istadbara al-qiblata qata'a as-salata malai na ko ba shi bane wa man iltafata fi salati wadda yayi waiwaye a cikin sallah sahiyan da rafkanuwa fala shay'a alayhi ba komai akan sa waiwaye da rafkanuwa ba komai a kansa wa in ta'ammada idan kuma da gangan ya waiwaya fa huwa makruhun to wannan abin ki ne makruhi ne wa in istadbara al-qiblata amma idan har ya juya al-qibla baya ka ta salata to yanke sallah ta riga ta ta ta, ta lalace anan abin da ake nufi da waiwaye shine juya kai juya kai dama ko hagu amma juyawa baya wannan istidbari ne ai ya wuce iltifati ya zama istidbari ya zama juya baya ya wuce waiwaye haka in sun ce iltifati suna nufin juya kai ainihin wato abinan dama ko juya kai hagu mai sallah yana gana da ubangijinsa ne kamar da hadisi ya tabbatar mai sallah yana gana da ubangijinsa kuma fiskarsa tana setin fiskar ubangijinsa a lokacin da ya juya ya ɗauke fiskarsa daga alkibla to idan ya maiso fiskarsa ba zai samu fiskar ubangijinsa ba subhanahu wa ta'ala annabi sallama da ya faɗi wannan bai nuna cewa sallar mutumin ta ɓaci ba sai nuna uqubarsa shine ba zai tadda alkhairin da da yake fuskanta ba to wan kaga dole a nuna maka cewa wannan abin ki ne zaka dinga fawwacewa kanka wani alkhairi mai tarin yawa a yayin da ka sa fiskarka zuwa ga alkibla amma idan mutum ya riga da ya juya ya juya baya to ai wannan kam alkibla gaba ɗaya ya bari shi abin da ya sa mai waiwaye sallarsa ba ta ɓaci ba saboda ai bai bar alkibla ba ai juya fiska zuwa dama ko zuwa hagu idan ka kwatanta kai da sauran gangan jiki ai za ka gangan jiki shi ya fi yawa tun daga kafaɗa har ƙafafu suna alkibla fiska ce ta bauɗe dama ko ta bauɗe hagu to wannan bai kai a ce sallar ta ɓaci bai kai a ce ya juya wa alkibla baya ba ko bai kai a ce ya canza alkibla ba ko ya juya alkibla ba sai dai a ce ya yi waiwaye amma da a ce abin ya kai shiga za a ce ya juya alkibla ko da ma a ce ba sai dai bai bata baya ba canza ce kawai zuwa wani bangare to wannan canza alƙibla da gangan a cikin sallah yana ɓata sallah saboda fuskantar alƙibla sharaɗi ne daga cikin sharuɗan sallah kamar yadda muka yi da ku a baya to amma ita fiska ita ma tana da muhimmanci a fuskantar alƙibla shi yasa ba a ɗauki abin sakaka ba haka aka ce makaruhi ne mutum ya yi saboda ai Allah maɗauki sarki fiskar ma ya ambata wa haitu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara fawalli wajhaka shatara al-masjidil haram wajhaka sai ka ce fiskarka saboda fiska ita ce asalin wato wuri mafi karamci a jikin ɗan adam da za a buga misali da shi wa man salla bi haririn aw dhahabin aw saraka fi salati aw nadara muharraman fa huwa asin wa salatuhu sahiha nan malai yana magana akan waɗansu abubuwa da mai sallah zai cakuɗa da su wadda asali su shari'a ba ta jitawa da su haramun ne shari'a ba ta amince da su ba amma sai mai sallah ta yi gaure da su mai hukuncin sallarsa kusan mai sallah yana wani lokaci yana gaurayuwa da abin da aka hana a cikin sallah to abin da aka hana da mutum da ya gaurayi da shi a cikin sallah ya kasu kashi biyu akwai abin da kai tsaye yana da alaƙa da sallar kai tsaye akwai abin da ba ka iya raba shi da sallar kamar misali a ce mutum ya yi sallah a lokacin da rana take fitowa ko ya yi sallah a lokacin da rana take faduwa ko kuma mutum ya yi sallah ya zo shi liman yana hudu ba ya tashi a cikin masallaci ya miƙe ya yi sallah raka a biyu irin wannan sallar mutum ya gauraye sallar da wani hani an hana yin sallah lokacin da rana ke fitowa an hana yin sallah lokacin da rana ke faduwa an hana sallah lokacin da liman yake hudu ba ba sallah ma kadai ba wannan banda wanda ya shigo masallaci ana hudu ba don kar wani daga baya mun tambaya an fahimta to nan wannan an hana sallan ne kwacakom a wannan lokacin don haka idan ya yi ta a cikin wannan lokacin ba ta yi ba saboda ya aukar da ita a cikin hanin da ba ka iya raba shi da ita ba ka iya raba sallah da lokaci don haka tun da ya yi ta a cikin lokacin da kuma aka hana to ba za ta karɓu ba sannan mutum zai iya yana sallah sai ya gauraye sallarsa da wani abun da aka hana wadda wannan abun da aka hana ɗin yana iya rabuwa da sallah misalin a ce mutum ya yi sallah da hula ta zinari ko ya yi sallah da agogo mai tsada na zinari wadda shari'a ba ta amince a ɗaura shi ba to shari'a ta hana namiji yin ado da zinare sai ya sallah da hular zinare ko ya sallah da hannun zinare da agogon zinare a hannunsa to nan yayi sallah yana gaure da wani abin da aka hana to amma shin wannan abin da aka hana zai iya rabuwa da sallarsa zai iya rabuwa da sallarsa saboda da zai rabu da wannan agogon sallarsa ba za ta cutu ba da zai rabu da wannan hular sallar shi ba za ta cutu ba to in haka ne to sallar shi tana nan zunubinsa na ya ɗaura agogon zinare ko ya sa hular zinare na nan na ba zai tasiri a sallah ba ba zai tasiri a sallah ba To, matsala ce wadda waɗansu misalan malamai sun yi saɓani a kansu, kamar wadda ya yi sallah da ruwan da ya sata, ruwan sata, ya yi alwala da ruwan sata sai ya yi sallah, da wadda ya yi ƙwacen gida, ya yi fashi, ya fitar da mutanen gidan da tsiya-tsiya ya kore su, ya mamaye gidan, kuma ya sallah a ciki. idan kai la'akari da cewa bai idan yi sallah a wajen a cikin gidan ba ka iya raba sallar da gidan to za ka ce sallarsa ba ta yi ba amma in kai la'akari da cewa gidan baya daga cikin rukunai ko sharuɗan sallah za ka ce ba su da alaƙa wannan ya sa malamai ma suka yi saɓani akan shin sallar ta yi ko ba ta yi ba haka ruwan alwala da mutum ya sata ya yi alwala da shi sai ya yi sallah shi ma ita ma matsala ce makamanciyar waccan shin tana ɗamfare da sallarsa ko ba ta ɗamfare da sallarsa idan kai la'akari da cewa ba a sallah sai da alwala kuma ga da ruwan da ya alwalar to za ka ce sallarsa ba ta yi ba amma idan kai la'akari da cewa alwala fa ruwa mai tsarki yake bukata kuma kasancewar na sata ne bai sa ya zama najasa ba da haka tun da ya yi alwala da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa wannan sata bata mai da ruwan najasa ba to alwalar shi ta yi alwala ta yi sallah ta yi da haka suka ce sallarsa ta yi to duk wannan mas'ala ce in ka fita daga sallah ma ita ce wadda ya je hajji da kuɗin haramu duk ita ce ita ce matar da ta je makka ba muharrami duk ita ce duk wannan matsalar ita ce wannan ka'ida ita ce ta yi faɗi da haka ita malam anan ya ɗan tsakuro in mun je mahallin da za mu faɗaɗa ta sai mu faɗaɗa ta tana nan a cikin usul ma eh amma dai ba za mu same ta a littafin mu na usul yanzu da muke yi ba eh wa man salla bi hariri wanda ya salla da alhariri alhariri wani yadi ne da annabi sallama ya hana maza na wannan al'ummar amfani da shi yake cewa keɓantacce ne ga matayen al'umma ta banda maza duk wanda ya sa shi a duniya ba zai sa shi a aljanna ba alhariri yaji ne da suke cewa yaji ne na siliki amma dai mu yanzu anan ba mu da shi galibi yaji nan masu sheki masu kama da siliki ba alhariri ba ne au zahabin ko kuma yi sallah da zinare to waɗannan abubuwan guda biyu da malam ya ambata alhariri da zinare nan malam bai bambanta ba idan mutum ya yi sallah da alhariri yadin alhariri ko yi sallah da yajin da aka saka shi da zaren zinare to za mu duba mu gani ne shin wannan alharirin ko wannan zinaren su suka rufa masa asirin suturarsa da sallah ba ta yiwuwa sai da sai da ita saboda sharaɗi ne ai sallar mai sallah ba ta inganta sai ya rufe al'aurarsa idan namiji ne mafi ƙaranci ya rufe cibiyarsa zuwa gwiwoyinsa to shin wannan alharirin nasa shi ya rufe masa wannan wurin idan shi ya rufe masa wannan wurin to kenan zai zama kamar tsirara yake domin wannan sakun da ya yi a wurin Allah ba sutura ba ne tunda an hana kunga tunda ku ba sutura ba ne tunda an hana to kunga idan ya yi sallah da haka to ya kamar ya yi sallah ba sutura ne amma idan gurin da ya zama wajibi a rufe a sallah wani abu daban ne ya rufe alharirin yana wani wuri ne daban kamar da muka buga misali ɗazu da hula ko kuma ‘yan cikin ba alhariri ba amma yi babbar rigar alhariri kaga babbar riga a sallah ba koma ba ce ba ta ƙarawa ba ta ragewa eh kwarai da gaske dan da can muna ji ana cewa sallah mai hula ta fi sallah mara hula lada sallah mai babbar riga ta fi sallah mai mai doguwar riga lada sallah mai doguwar riga ta fi sallah mai kaza kawai rufe sutura shari'a ta ce a rufe sutura babbar riga da hula da waye al'ada ce kawai yanzu wannan babbar rigar taka a wurin wani dariya zai wani dariya zai ta maka in ya ganka haka dariya zai yi tai ya ce ya kusan faduwa saboda yana ganin aikin banza ne ga ka zo ka sa wani ka sake kuma duk maka wani abu akai me haka ko ba ka ba sai ya dawo masa wani iri eh nayi aboki nayi aboki a daga cikin abokanai a aji na zo da babbar riga aji wata rana haka babban riga to dama kun san babban manyan rigunan mu wani lokacin ma sai a yi su mutum har sun fi karfin sa na zo da babban riga aji suna ta mamaki na sha zanna suna ta mamaki wani ya zo shi to na saɓe kafaɗin sai ya zo sai ya kama sai ya ware da ya ware nan ya ware nan ya ga sun sauka haka sai ya ga cuna tana taɓa ƙasa sai ce me haka abubakar me haka ya ce idan ka sake wannan ya ja ƙasa ka san tufa ta ja ƙasa haramun ne ya ce kuma idan ka naɗe kuma nan ɗin ba shi da wani amfani albazaranci ne ya ce wani irin kaya ne wannan ce wani irin kaya ne wannan kuma sai ya sa an tunani ya ce me yasa wannan ɗin da kake sawa a kafaɗan ba za a yanke a ɗinka wani ba to ita haka al'ada take al'ada in ta zo da wata kwabar sai ka zo sai kai nazari ka gane cewa kwaba ce to amma in baka nazari ba sai ai ta ado da ita Allahu musta'an dan haka sutura al'ada ce an fahimta to hakan nan zinari shi ma idan gurin da ya rufe al'aura shine zinarin to kun ga zai zama tamkar bashi da sutura ne domin Allah ya hana namiji ya sanya zinare don haka idan ya rufe al'aurarsa da zinare kamar tsirara yake a shari'a ko da mutane ba sa ganin al'aurarsa a shari'a tsirara yake don haka shari'a ba za ta ɗauke shi mai sutura ba kun ga a daidai wani lokaci za a ce sallar shi ba ta yi ba amma idan wani wuri ne ya rufe wadda ba al'aura ba to wannan kuma sai dama kamar kamar mas'alar can ne da muka yi magana wadda yake da hula a kansa sai zama laifinsa na sa alhariri ko zinari daban sannan kuma sallar shi kuma daban aw saraka fi salati ko ya sata a cikin sallah eh yana cikin sallah ya sa hannu sai ya ja wayar wani eh mai yiwa ko yana ɗan sahun baya kaɗan masu sahun gaba kuma ana ana ana ana sallah sai sai sai wayar wani zai ta faɗo da ta faɗo ta ta tsallafe ta ɗan yi ɗan lunguwa ka ta ta ta baya kaɗan kuma sai yayi sa aka ɗauke wuta ana ɗauke wuta da ya sujada sai ya miƙe hannunsa haka ɗan shashi mu sai zaro ta sai kawai ya sa ta aljihu to wannan kuma ya ci gaba da sallah ana yin sallama kuma sai tashi sai ya fice abinsa to to yanzu wannan ya yi sata a cikin sallah ba yawa to shine malam yake magana ko ya yi sata a cikin sallah to wannan sata tasa tana da tasiri a sallarsa na yawwa ita ba ta cikin abubuwan da suke ba ta sallah ba an fito cikin abubuwan da suke ba ta sallah ba saboda aikin idan ba wani mai yawa ba ne idan aikin ba wani mai yawa ba ne idan a ce aikin har ya kai ga da ya ɗauki wayar sai ya cire mata kwandom ɗinta ya buɗe marfin ya cire memory ya cire sim ya ajiye ya mayar batir ya rufe ya tusa aljihu kun ga wannan aikin yayi yawa na haka sai a ce ya zo da abin da yake ɓata sallah amma in kawai iyaye sulala ne kawai ya jefa ta aljihu ba muna cewa ai bane wato idan iya wannan ne to zai zama kenan a wannan aikin bai kai ya ɓata sallarsa ba kuma kasancewar abin da ya sunansa sata to ba shi da wani alaƙa da sallarsa laifinsa na sata daban sallarsa kuma ita ma daban aw nazara muharraman ko kuma ya kalli wani haram a cikin sallah ya kalli haram wani yana wani cikin mutanenmu ƙauyawa ya tsuguna zai biya bukata sai ya zama al'aurarsa a waje shi kuma yana sallah sai kyal sai kalli al'aura kuma ya tsaya yana kallo to kaga wannan ya zo da abin da shari'a ta haramta wani ya ga al'aurar wani to amma ba aiki ne wadda yake a cikin sallah ko yake da tasiri wajen bata sallah ba wani abu ne daban wannan a gefe da sallarsa malam yace fa huwa asin to du'an da muka lissafa yayi sabo wa salatuhu sahiha amma sallarsa ta inganta to in kun kula a baya wajen tufafin nan alhariri da kuma zinare bayanin da muka yana da muhimmanci a la'akari da shi nan malam ya saki kawai lafazin alhariri da kuma zinare bai duba tasirinsu wajen rufe al'aura ko rashin tasirinsu a rufe al'aura ba dole kuma a bambanta domin in ya kai ga su suka rufe masa al'aura to shari'a ba za ta ɗauke shi mai sutura ba idan shari'a ba ta ɗauke shi mai sutura ba babu uzuri sallarsa ta riga da sallarsa ta riga ta ɓaci an gane ko kamar wadda ya tsirara ne a cikin sallah ko wadda sallah ta same shi yana tsirara isa ko da sallah take samun sai yana tsirara ina jina taɓa gaya muku ai yanzu bai wadda take sallah ba ɗan kwali tunda bayi bayi su ba a sharɗanta musu rufe kai hijabi a sallah ba bayi mata tana sallah ba hijabi kanta a buɗe sai ubangidanta ya ce na ‘yanta ki ya ce na wance ya shigo na wance na ‘yanta ta tana sallah lokacin sallar ta ɓaci saboda yanzu kuma tsiraici ya same ta tana sallah tana ta zama ‘ya sai ta rufe na ga sai mu haƙura daga wannan gaba sai mu tashi wa mangal tafi fil qira'a ko Allahu ta'ala alam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tambaya ta farko shine dangane da shiga hotel ɗin da ake sayar da giya a ciki kuma a kwana a hotel ɗin to abin da yake wajibi ga musulmi shine ya nisanci dukkan kamantacceniya da mutanen da ba na kirki ba kama daga kafirai ne kai har ma shi yasa aka hana makamantacceniya da dabbobi da fajiran mutane nan ya nisanci samun kansa a wurin da mutanen kirki ba sa halarta ko da ku shi ɗin mutumin kirki ne saboda gudun kar a zarge shi saboda kullum musulmi ana son ya kasance a cikin suturarsa ta kariya da alfarmar da Allah ya yi masa kada ya jefa kansa cikin zargi a tsakanin al'umma shi sa annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi wata rana da matarsa ta kai masa ziyara yana itikafi a masallaci da yiwu mata rakiya waɗansu samari guda uku za su wuce gittawa da za su yi suka gan shi da safiya sai suka yi sauri suka ƙara sauri a tafiyarsu sai ya farga da su sai ce ku dawo ku zo ku zo ku zo sai suka zo su waye ya dube su ya ce to kun gani ne da matata safiya sai suka ce ya ma'aikin Allah ai ba za mu maka wani tsammani ba ai ba abin da muka ce sai ce a a dan adam yana bin jikin dan adam ai shedan yana bin jikin dan adam magudanar jini wannan yana cewa annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi yana nuna mana da zamu yi tahaffuz yadda zamu kiyaye kanmu daga dukkan fadawa abin zargi to wannan kenan a halin wanda yake da wata mafita ba wannan hotel din ba idan akwai wani hotel ba wannan ba to sai mutum ya tafi wani hotel amma idan ya zama mutum ba ya da wata mafita sai wannan hotel ɗin wala Allah matafiyi ne kuma mutum matafiyi zai iya tsintan kansa a wani wuri da haka ne ma gaba ɗaya rayuwarsu rayuwarsu ma dama haka ne wata rana na taɓa na taɓa zuwa Egypt Cairo wani abin mamaki wani wuri wani wuri da muka je wannan kana kana isa ma abin da zai fara ma maka abin da zai fara maka mara balale shine wata wata dan tsaleliyar yarinya ce an yi banata an yi banata ta lallan kwashe jikinta ta sha giya idanuwanta sun juya haka katuwar bana kana hanyar ka ta shigowa ba yadda za a sai dai in daure ma fiska za a yi ko kuma ka shigo a da sanda ana rike ka amma in dai idan ka abu da za ka shigo to ita za ta fara ma maraba ba a bana katon hoto sannan kana fita daga wajen kuma shaguna ne maka maka a wajen duka giya ne duk shagunan giya ne duk shagunan giya ne to lalurin tafiya za ka iya tsantan kanka ko ina to idan mutum ya samu kansa a wurin da ba shi da wani alternative sai wannan to za ka samu wannan wurin ɗin dama wuri ne da ko ka je mutumin kirki ko ka je mutumin banza ba ma wanda ya damu da kai ba mai ganinka da siffa ta mutanen kirki yayi mamakin me yasa ka zo nan saboda kowa ma dama gani yake dumma dama bai dauki ma cewa wannan wannan ko abin da yake gani shine kowa kawai yayi rayuwarsa to da wasu suna da wannan waɗansu wuraren kaje suna da wannan rayuwa sun san cewa waɗannan abubuwan ba na kirki ba ne akwai waɗanda ba sa yi amma ba sa mamakin mutumin kirki a wajen saboda abin da suka ɗauka shi ne kawai in bai ma baka bari in ya ma ka yi to idan mutum ya zama cewa ba shi da wani zaɓi sai wannan to ba shi da makawa ba laifi idan mutum ya kwana ai dama ba kwanan ne laifi ba gudun kar a zargi mutum ne shi ne kawai amma ba kwanan ne laifi ba haka idan mutum ba shi da yana da wata mafita ya nemi wani wuri yana bai da mafita to babu laifi dan ya kwana tambaya ta biyu dangane da wanda ya je shi hotel ko ma wani wuri wadda bai san menene wannan wurin bai da takamamman sanin tsarkin wurin kuma bai je da abin da zai shimfiɗa ya sallah ba nasa to shin zai iya yin sallah akan tile ɗin da ya gani a wajen ba tare da ya shimfiɗa wani abu batun da ba shi da abin shimfiɗawa amsa shi ne zai iya ai duk ƙasa gaba ɗaya mai tsarki ce sai abin da najasa ya bayyana mata duk yadda ka ga najasa a ƙasa to sa mata a kai amma ƙasa mai tsarki ce tsarkakewa ma take yi ita don haka duk yadda mutum ya samu kansa ko da wurin arna ne sai dai idan mutum ya yi sujada ya ji warin giya a wajen warin giyar ma a malikiya ne suke ganin giya na dasa ne amma akwai malamai da dama da suke ganin giya ba na dasa ba ne me zai sa ta zama na dasa kawai dan an hana shanta eh eh kwarai da gaske mas'ala ce zamu zo kanta wata rana eh mun zo kanta sai mu dandaka mu gani eh amma amma amma idan mutum bai bai ga najasa ba bai ji warin najasa ba to ba abin da zai hana ya amfani da wannan wurin yi sallah sawa'un cikin hotel ne kasuwa ne tasha ne duk yadda mutum ya samu kansa shimfiɗa ce ya samu bai ga najasa a kanta ba zai iya sallah a kanta ba a hana musulmai amfani da shimfiɗa kafurai ko da kwanon kafurai ba ko da saboda me saboda ai shi dan adam din asalinsa shi ba najasa bane ko kafiri ne shi ba najasa bane haka dan yana mu'amala da waje baya sa wuri ya zama najasa har sai idan an ga najasar ta bayyana kwanan su ma sai an ji warin giya a kwanan amma haka kawai kwano a wanke na kafirai babu laifi shi yasa sai sai mu je restaurant na wanda ba musulmai ba su ba mu abinci mu ci kwanan su ba mu damu ba saboda me saboda babu najasa saboda shi kafiri ne najasa wacce take haƙiƙiya amma su najasa ce ma'anawiya Allahu ala alaikun salam to abu na farko da ya magana kai shine wanda ya samu kansa a cikin karanta wasu abubuwa a cikin sallah ba a mahallinsu ba kamar a tsaye sai ya ji yana tahiya maimakon ya yi fatiha ko a zaman tahiya zai jena fatiha maimakon ya yi tahiyar to wannan duka suna babun ƙari a sallah wanda ya samu kansa a cikin wannan hali sai ya koma ya abin da aka saka shi sai ya sujada ba'adi saboda ya karanta abin da ya wato zikiri ne da ake karanta shi sukutun a wani wuri sai ya ɗauko shi ya kawo shi wani wuri ya karanta shi sai ya maimaita sai ya zo da abin da ake bukata a wajen sai ya sujada ba'adi yayi kari a cikin sallah dangane da kuma wanda zai yi ruku'u duna saf wato kafin ya shiga sahu wannan kam amsa shi ta faru lokacin manzo sallama annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi yana sallah ya ji ya ji gudu gudu dub dub dub haka an shigo masallaci an yi da sallah sai yake tambaya wane ne ya shigo a guje ana sallah wani sahabi ya ce ya makin Allah ni ne sai ce me yasa me ya kake ga haka sai ya ce ya makin Allah an yi ruku'u ne sai ne gudun kar a ɗago ban samu ba sai ne ruku'u kafin sahu sannan kuma na shiga sahu sai ce Allah ya ƙara ma kwaɗayi amma kar ka sake zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya ƙara ma kwaɗayin ka samu lada amma kar ka sake wannan hadisi malamai sun samu sabani akan fassararsa musamman wannan jumla zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya kara ma kwadayi wasu suka ce wala ta'ud kar ka maimaita kamar yadda muka fassara wasu suka ce wala ta'ud da ake nufi wato kar ka kirga ta cikin rakawoyi daga adad an fahimta yawwa to amma dai fassara mafi inganci shine karka saki karka sake ka samu raka amma karka sake shine yake cewa idan za ku zo sallah to ku tafo kuna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu abin da kuka samu ku sallata abin da ya wuce muku ku cika shi haka duk mai zuwa sallah abin da yake wajibi a kansa shine nutsu ya tafo a hankali shi ban san me mutane suke gudu ba saboda duk wanda ya alwala ya taho masallaci don yi sallah ko ya zo ya samu an yi sallama fa Allah maɗaukakin sarki in ya ga dama zai ba shi ladan jam'i saboda jam'i ya nufa kuma jam'in ya zo an fahimta haka in ladan jam'i mutum yake nema fa to shi fa samun lada a wajen Allah ba da yaƙi ake yin da haka idan mutum ya tafi masallacin kawai ya zo masallacin sai ya zo ya samu an sallame ma to ladan jam'i fa zai iya samun sa ko da ma shi kadai ya sallarsa inda ya tafi masallacin dan ya samu jam'i balle ma a ce ya zo ya samu liman bai yi sallama ba to mutane ya kamata su daga ɗagawa kansu hankali idan mutum ya yi hakan ɗin sallarsa ba ta ɓaci ba yar tafiyar da ya yi zuwa shiga sahu da kuma yar gocewar da ya yi shiga sahu duka ba zai ɓata masa sallah ba amma sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mutum ya sake kaga tunda ya ce kar mutum ya sake to ya kamata duk wanda ya samu labari kar yayi in ya yayi taurin kaiwa annabi sallallahu alaihi wannan taurin kan bai ba zai bata sallar ba amma kuma zai iya hana shi ladan sallar gaba daya saboda yayi taurin kaiwa annabi tsira da amincin da safata gare shi sannan mutane suna wani kuskure idan mutum ya zo shi ya samu ana sallah liman yana sallah wai in ya samu an dago daga ruku'u sai ya tsaya yana jira wai tunda an dago daga ruku'u bari ya ga bari ya ga karshen sallar ta karshe ce ko ba ta karshe ba ce a to me ka zo yi ai idan ka zo ka samu liman kawai shiga za ka yi ko ya samu ana tafiyar ƙarshe sai kawai ya jingina kawai yana jira so sai kaga idan wani ya shigo ma sai ya ce masa a ta ƙarshe suke ka jira kawai sun sallama bita to ai ka bar babban lada ai ai ka bar babban sallah ai wannan sallar da ka samu liman yana yi ai ita ce original copy ta sallah ko tahiya ka samu ka samu tahiyar ƙarshe kafin liman ya yi sallama kai kana zama liman ya yi sallama ya fi kai wani jam'in sabo da wani kai cikakkun rako'in da wani ya fi saboda ka samu asalin original jam'i jam'i na biyun kama da wasu malamai suka ce makaruhi ne rarraba kawunan limamai ne a masallaci imam malik shi ya ce duk wanda ya zo masallaci in dai sai ya sake wani jam'i ya fita waje ba za a mana a cikin masallaci ba limami ɗaya muke da shi ba ma biyu an gane saboda gudun kar a kawo rabuwar kai a hankali sai shedan ya raya waɗansu wani liman ɗin ko ba haka ba idan aka samu wani ɗan group da ba sa son wannan liman ɗin to sai kaga suna suku suku an shiga sallah suna su wancan ya can wancan ya can sai an zo ka a ƙarshe sai su dinga bullowa da ɗaɗɗaya ana yin sallama sai su tura wanda suke so sai ya tayar musu sallah cikin masallaci su yan adawa ne to kaga masallaci ba zai ɗauki wannan ba to mutum idan ya zo masallaci in ya samu ana sallah kawai ya yi mai kawai ya kabbara ya shiga sallah a kowane irin hali ya samu liman ya risko liman na'am alaikum salam eh wata biyu bai yi sallah ko ɗaya ba sai ya dawo musulunci ya ci gaba da sallah yau ba amfanin ya ce zai rama sallolin wata biyu sabanin yadda muka karanta a baya malam yayi ta kokarin yadda ake rama salloli amma ba dalilin da ya umarni da rama sallah ba wani dalil da ya umarni da rama sallah sallan nan umarnin da aka yi shine na farko idan mutum ya bari lokacin ta ya wuce da gangan bai yi ta ba to ba sabon umarni tsohon umarni ne na da shi kuma yana da lokaci da lokacin sa ya wuce kuma yanzu sai mutum ya nemi haɗin kai da ubangijinsa kawai da haka yanzu idan mutum ya tuba ya dawo cikin musulunci shi kenan sai ya fara sallah sai ya tuba da abin da ya yi a baya wannan shi ne na'am to eh ya yi raka a nawa? o sai ya miƙe ko kuma da kuka kun dauka da mata sai kuka zauna to ya kuka yi ai tunda an riga an yi sai ka karasa ya kuka yi a me ya faru karkace mun kun saki raka da ɗaya me ya faru yayi ko kun shigo eh na gane dubar zancen ofstia tukuna yayi raka'a ta uku ce ko kuma sai kuka zauna da kuka zauna yaushe kuka gane cewa cewa ya abu nan aha sai kuka gane to sai kuka yaya dama sun rasa raka nawa to ai wannan raka'ar ba ku same ta ba tunda har ya har yayi yayi ruku'u ya dago daga ruku'u ko sannan kuka ji shi to ai ta fawace muku dan haka sai ya zama kawai raka'ar raka'a yanzu dagowa daga da kuka ji shi ya dago daga ruku'un nan da kuka miƙe za ku bi shi a haka ne sai ku jefar da wannan raka'a sai ya zama za ku ɗora sallar ku ne daga yadda kawai kuka same shi sannan kafin nan ban san me yake faruwa ba asali idan za a gina masallaci bena injiniyoyi ku yi haƙuri idan kuma suna kusa to su ba da shawari in za a gina masallatayya bena ba binne liman ake yi ba ba binne liman ake yi na sama ba sa ganin liman ba haka ake ba in yi so in za a binne liman to, to sai a sa projecto a sama suna ganin liman idan za a yi upstairs to da kamata ya a ce waɗanda suke yadda za a upstairs sai a yi shi a bayan masallacin sai a yi shi a bayan masallacin sai a sa irin ƙarfe irin garkuwa ta bene ɗin nan a sama eh ta yadda sahun gaba na waɗanda suke sama suna ganowa liman aƙalla a ce sahun farko da na biyu na ƙasa su a basu ba za a rufe wajen ba an fahimta an fahimce ni kuwa yawa sahu na ɗaya da na biyun nan a ce daga nan ba za a ɗauki benin daga nan ba sai a ɗauke shi daga sahu na uku sai ya baya a can sama kuma sai a sa ƙarfe a tare don kar wani ya dunguro ya faɗo to amma sahun gabansu suna kallon liman saboda ai shi sahu ai mutum baya iya bin sallah baya ganin ko liman ko wanda yake bin liman dole a samu ɗayan biyu haka wanda suke kallon liman su kuma da bayansu suna kallon su shine faɗa annabi sallama ku zo ku cika sallah da ni ko kuma na bayan ku su cika sallah da ku wannan dalilin yasa na wani gida ba zai bi na wani gida sallah ba baka ganin liman baka ganin mai ganin liman to baka tare da liman haka idan za a yi bene a masallaci sai aka yi dakin ɗinsa gaba ɗaya aka rufe shi na sama suna sama ba sa ganin liman ba sa ganin mai ganin liman kuma gashi ma wata gashi ma yar gargajiya da muka ga dama an daina yin ta a masallatan sunna mun gaji wata gargajiya Allahu akbar zaman tahiya kenan to an daina yin ta a masallatan sunna balle ma ai alatin ɗinka ga wani yanayi da ake ciki ta haka wannan shawara ce nake bayarwa da a ce kuma inda a ce za a samu wani masallaci da za a yi bena a samu a samu wani injiniya ya kyankyara abin ya fito yadda yadda muka yi bayanin nan a gani in an ga haka to za ka ga duk ko'ina kuma za a yi koyi da hakan din amma abin ne masallacin gaba ɗaya a ɗora mutane a sama ba sa ganin liman ba sa ganin mai ganin liman to komai zai iya faruwa eh kwarai da gaske na'am na eh eh ke shakka mun yi magana ɗazu ka bar abin da kake shakka ka koma abin da baka shakka yace yayyafi ruwa da ake sutura saboda kawar da shakka me matsayinsa duk mutumin da ya san cewa akwai sutur akwai najasa a jikin tufafinsa to ya wanke mutumin da ba shi da tabbacin su najasa a tufafinsa kawai shakka yake kawai ya fita daga sha'anin shakka tufafin tufafinsa yana da tsarki yaƙini shi yake yaƙini shi yake kawar da yaƙini amma shakka ba ta kawar da yaƙini na san cewa kayan nan nawa a wanke a gogen ɗauke sun saka su duk da na sa su jiya na sa su yau amma ban san lokacin da na faɗa cikin najasa ba ban san san da aka watsa mun najasa ba haka kawai in dinga shakka a kansu in watsa ruwa in yayyafa musu ruwa ba bukata saboda na san su masu tsafta ne haka abin ya kamata to zan sanya ka to to kai ne na ƙarshe eh na wa alaikum assalam amma da ta gefen nan ana cewa ni na magana halatta annabi sallallahu alaihi wasallam in ya karanta ayar rahama yakan tsaya ya roki rahamar in ya karanta ayar azaba yakan tsaya ya roki Allah tsari daga wannan azabar ko da liman bai yi ba to ma mu zai iya yi wannan ba matsala a ciki inda manzo sallama ya sunnanta haka sai dai mu sai kuma sai ya surranta kar liman ya ce wa anta arhamur rahimin sai ruku'u sai wani ya ce Allahumma arhamna Allahu akbar a ya sirranta ya ud'u rabbakum tadarruan wa khufya ya sirranta kafin kai duk da cewa zai zo mana a karatu nan gaba idan ma mu idan kana nufin rafkanuwar ta liman ɗin ko ta mamu to mamu dai baya rafkanuwa a cikin sallah har sai idan limaminsa ya yi sallama idan har ta kai ga mamu zai yi rafkanuwa a cikin sallah rafkanuwa mai tasiri to sai dai idan raka'a ce za ta faɗi gaba ɗayanta Eh. Aha. Naji. Eh. To asali abin da malamai suke cewa duk rafkanuwar da liman ya duk abubuwan da muke karantawa din nan idan idan mamu yayi liman ya dauki. Duk abubuwan da muke karantawa nan na sujada qabli ko ba'adi idan mamu yayi liman ya dauke. Rafkanuwar mamu liman ne ke dauke ta. don haka idan ma mu ne mai yin rafkanuwa to to babu sujadar rafkanuwa a kansa bayan an idar da sallah ko kafin idar da sallah saboda ta iya yiwuwa idan aka ce haka to idan liman ya yi sallama ma mu kenan kafin ya sallama shi zai yi kabli akan wani abu da ya bari ko in liman ya babu babu sai in liman ne yayi sai dai idan bayan ya rabu da liman yana rabuwa da liman kuma to daga nan fa ya zama shugaban kansa haka duk abin da ya faru anan kuma zai dauka eh Allahu a'lam na sai na karshe na wa alaikum salam masu yi zuwa da gaggawa su yi kabbara yayin da suka samu dalima a ruku'u yace yakan ji waɗansu suna yin kabbara ɗaya ne to yaya abin yake za a yi kabbara biyu ne kabbarar harama da kabbarar ruku'u ko kuma kabbara ɗaya ta isa to nan amsar tana cikin karatunmu da ya gabata a baya can shi ne sanin hukuncin kabarorin guda biyu. Kabarar harama rukuni ce daga cikin rukunan sallah, kabarar tafiya ruku'u kuma suna cikin sunonin sallah. Ta haka, idan mutum ya yi kabbara ɗaya ta harama, sai ya tafi ruku'u ba tare da ya yi kabbarar ruku'u ba komai. ko da shi kaɗai yake sallah sai ya tafi bai yi kabbarar ba sau ɗaya a cikin sallar ba komai har sai ya bar guda biyu sannan wani abu ya faru da shi balle ma da liman yake sallah tunda da liman yake sallah da ya faɗi ta harama to inda a ce a ɗagowa ma bai ce komai ba a tafi zudawa bai ce komai ba ba komai a kansa liman ya ɗauke masa rafkan ya ɗauke masa wani abubuwa don haka shi yasa da aka ga waɗansu sun yi kabbara ɗaya sun yi ruku'u sai dai a nan tambihin da zan yi shine waɗansu idan sun zo yin kabbarar to sai mutum ya zama kabbarar ba zai yi tatse ba wani da ya shigo masallacin dama a sunkuye zai shigo a sunkuye zai shigo yana shigo a sunkuye yana cewa Allahu akbar a sunkuye to da zaran mutum ya sunkuya yayi kabbarar harama kabbar harama sa bata yi ba saboda mun yi da ku rukunnan sallah kabbarar harama tsayuwa dan kabbarar harama don haka kabbar harama a tsaye ake yin ta kamar mutum ne ya sallama a tsaye ba ta yi ba a zaune ake sallama kabbar harama a tsaye ake yin ta duk wanda ya sunku ya yi ta a sunkuye ba ta kullu ba gaggawar da yake yi gaba ta zama aikin banza mai da kansa baya sallah gaba ɗaya ba ta kullu ba to yana da kyau mu mai da hankali duk gaggawar mutum ya tabbatar da cewa kabbar harama a tsaye ya yi ta kafin ya ruku'u kuma sai da ya gama ta tsaf sannan ya ruku'u saboda kabbara ce ta harama wasu suna cewa idan mutum zai yi guda ɗaya to ya yi doguwa ya haɗa tsaiwa da kuma ruku'u wannan ba daidai ba ne ba kabbarar harama ba a haɗa ta da kabbarar ruku'u kuma ba a haɗa ta da sunkuyo ita tsaye ake yin ta har a gama ta Allahu akbar farkonta da ƙarshen ta duk a tsaye ake da haka mutum sai ya yi ta sannan ya ruku'u sannan tambihi na biyu waɗansu bayan Allah an sun shigo masallaci ana sallah sallah azhar ko sallar magariba ko sallar meyema wani lokacin masallaci ya yi tsit sai mutum ya shigo masallaci yana shigowa sai ka ya ce Allahu akbar shi kadai ya ya ya rude masallacin saboda ya zo zai kabbara to duk irin waɗannan abubuwan yana da kyau mutane su kiyaye baya da gaske ladubban bin sallah ba kai ne liman ba muryar liman ake so a ji ba taka ba kai kanka zo kawai ka ce Allahu akbar gwargwado da zaka jiyar da kanka har ka shawwashe waɗansu to wannan yana da kyau mutane su kiyaye irin wannan Allah ta'ala ya bamu ladan daidai kuskure Allah ya yafe wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik